الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 18 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihin kafin darasi na yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna da 'yan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke faɗa cewa mace ce ce ta mallaki guzirin da zai kai ta hajji ya dawo da ita shin tana iya tafiya ta je ta yi hajji ba tare da muharrami ba a faɗar wasu daga cikin malamai na daga cikinsu al'imamu malik Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa samun muharrami ba sharaɗi ba ne ba daga cikin sharɗa na hajji ga mace idan an samu abokan tafiya amintattu to ba laifi ana iya haɗa ta da su ta je ta yi hajji ta dawo illa kasancewar a magana mafi inganci mafi rinjaye muharrami ko miji sharaɗi ne daga cikin sharɗa na wajabcin hajji akan mace ko da mace ta mallaki abin da zai kai ta ya dawo da ita idan ba tare da mijinta ne ko muharraminta to baya halatta ta je ta yi hajji idan ku ta je ta yi hajji ba tare da muharrami ba to hajjinta ingantacciya ce illa kasancewar tana da laifi na saba ma ubangiji subhanahu wata'ala shine yin bulaguro ba tare da mijinta ba ba tare da muharraminta ba na daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa dole mace koda tana da guzurin da za ta je ta yi hajji sai da mijinta ko muharraminta hadisi ne ingantacce wani sahabi ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi an rubuta sunana daga cikin waɗanda za su fita jihadi kaza kuma gaya matata tana nihin ta je ta yi hajji manzan Allah ya ce masa je kaka raka matarka ta je ta yi hajji an gane ku gaya an rubuta sunansa a cikin takaddar a cikin girgamkin waɗanda za su fita wani jihadi ne kuma ga matarsa tana nihin ta je ta yi haji maza Allah ya ce masa daina zuwa jihadin tafi ka yi haji tare da matarka je ka raka ta to wane yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa miji ko muharrami sharaɗi ne wato daga cikin sharaɗa na wajabcin haji kenan game da mace dole sai da mijinta ko kuma muharraminta domin mun yi bayani cewa sharɗan hajji sharɗa ne guda biyar sharaɗi na farko shine musulunci domin hajji ibada ce ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi kafiri idan ya yi hajji ya zo da ita kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar ubangiji ta'ala ba zai karba masa wannan hajji tashi me yasa saboda ba musulmi ba ne duk wanda yake ba musulmi ba da zai shekarar dubu yana aikata aiki na ibada daidai da misƙalar zarra Allah ba zai karba ba dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wata'ala da ke cikin suratul tauba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun wannan aya tana tabbatar da cewa kafiri duk abin da zai zo da shi na ibada ubangiji ta'ala ba zai karba ba dole sai idan ya musulunta don haka musulunci sharaɗi ne na farko daga cikin sharaɗa ne na wajabcin haji kuma da ingancinta sharaɗi na biyu shine hankali cikar hankali duk wanda ba shi da hankali to haji ba ta zama wajibi a kansa an gane ku domin haji ibada ce ibada ku ba ta inganta sai ga wanda yake mai hankali don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce an ɗauke alƙalami na wajabta ayyuka ko rubuta laifi wato ga mutane uku daga cikin ukun sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa anil majnuni hatta yufik manzan Allah ya ce an ɗauke alƙalami na rubuta dokoki ga mahaukaci manzan Allah ya ce sai ya dawo cikin hayyacinsa ma'ana hankalinsa ya dawo jikinsa don haka mahaukaci ko da ya mallaki abin da zai kai shi ya dawo da shi to haji ba wajibi ba ce a kansa sai lokacin da ya samu hankali sharaɗi na uku shine balaga yaro karami ko da ya mallaki abin da zai kai shi ya dawo da shi to haji ba ta zama ba wajibi a kansa dalili akan haka shine wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an ɗauke alkalami na rubuta dokoki wato ga yaro ga mutum uku sai manzo Allah ya ce wa ani sabiyi hatta ya hatali an dauke alkalami daga karamin yaro sai ya balaga sharadi na hudu daga cikin sharada na haji wato shine wato yauci mutum ya zamanto da domin bawa haji ba wajibi ba ce a kansa domin bawa da shi da abin da ya mallaka gaba ɗayansa na mai gidansa ne hajji ko ibada ce maliya sai kana da dukiya shi ko bawa da duk abin da ya mallaka na mai gidansa ne idan mai gidansa ya bashi izinin ya je ya yi hajji to hajji ta inganta sai dai wannan ba ta tsaya masa matsayin hajjin musulunci duk a ran da ya samu yauci ya zama ɗa ya tabbata cewa idan ya mallaki abin da zai je ya dawo da shi ya zama wajibi ya je ya sarke farade don haka a nan abin da muke so mu gane sharɗi na hudu shine yauci kenan mutum ya zamanto ɗa ne ba bawa ba sharɗi na biyar shine istiqa'a ma'ana samun dama ko ka ce samun iko me ake nihi da damar shine ya zamanto mutum ya mallaki guzirin da zai kai shi ya dawo da shi kana da kudin jirgi wanda zai kai ka ya dawo da kai da kudin guziri na ci da sha da sauransu har ka dawo hanyar da za ta kai ka zuwa hajji ya zamanto hanya ce amintacciya babu abin da zai taba lafiyarka ko zai taba dukiyarka sannan kuma ya zamanto kana cikin ƙoshin lafiya an gane ko gaba ɗayan ukun nan su ne istida'a kenan ya zamanto mutum ya mallaki guziri sannan hanyar da za ta kai shi ta dawo da shi ta zamanto amintacciya ba abin da zai taba lafiyarsa ko dukiyarsa sannan kuma ya zamanto yana cikin koshin lafiya domin ko da waɗancan sharuɗa hudu sun tabbata gare ka in baka da lafiya to haji bata zama ba wajibi a kanka don haka ƙari a nan game da mace shine malamai suka ce wujudul maharam samun muharrami dan uwa muharrami wanda zai abuce ta zuwa da zawwa ko kuma mijinta kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama an tusafira safaran ta ta yi bulaguro bulaguro illa ma'azi maharam manzan Allah ya ce sai da ma'abucin haramcinta ma'ana wanda yake muharraminta riwayoyi ne daban-daban akwai riwayar da ta ƙayyade bulaguro na kwana uku akwai riwayar da ta ƙayyade bulaguro na kwana biyu akwai riwayar da ta ƙayyade bulaguro na kwana ɗaya akwai riwayar da ta ƙayyade bulaguro na yini akwai wadda ta ƙayyade wannan bulaguro na dare akwai wadda ta ƙayyade bulaguro wanda yake na farsahi sai ga riwaya mutulaka daga abdullahi dan abbas cewa baya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace baya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguru bulaguru sai da wanda yake muharraminta don haka littafi na musamman malamai suka wallafa shine hukumu safaril mar'a biduni zaujin aw mahram hukuncin bulaguran mace ba tare da mijinta ba ko muharraminta to wannan littafi ya tattaro duk dalilan da suka shafi wannan mas'ala maganar da malamai suka tabbatar da ita mace mumina baya halatta ta yi bulaguro duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro ko ta awa guda ce to baya halatta sai da muharraminta an gane ku? don haka dai mace ko da waɗancan sharaɗa sun cika ga ta musulma ga ta mai hankali ga ta baliga ga ta ɗiya ga ya ta mallaki guzurin da zai kai ta ya dawo da ita to hajji ba ta zama wajibi a kanta sai idan tare da mai gidanta za ta je ko kuma wani muharraminta in tana da halin da za ta biya ma kanta ta biya ma mai gidanta sai ta biya gaba ɗaya su tafi su sauki ko ta nemi wani daga cikin muharramanta misali mahaifinta ko kanan mahaifinta ko wan mahaifinta ko ɗanta ko wanta ko kananta wanda dai haramun kinta ne ya aure ta an gane ko wanda haramun ne ya aure ta wannan shine dole zai abuce ta zuwa da zawwa tambaya ta biyu mi dan wake fada wai dangane mace wai da wai ta je ta ma mahaifinta ko mahaifiyarta haji abu ne tabbatacce cewa ana iya ma wani haji amma wanda za a iya masa haji sai wanda yake ba shi da lafiya marar lafiya wanda ba zai iya zuwa ya yi haji da kansa ko dattijo wanda ƙarfinsa ya ƙare ko kuma wanda allah ya masa rasuwa wannan duka ana iya zuwa a yi musu haji an gane ko kenan marar lafiya ko dattijo ko mamaci akan iya ɗaukan wani abiya masa ya je ya yi masa haji sawa'an wanda zai je ya yi masa haji namiji ne ko mace ce ne wannan ya halatta amma in mace ce ce za ta je ta ma wani haji musan da cewa dole sai da muharrami in babu muharrami baya halatta ta je ta yi sai dai a nemo wani ya je in ta je ta yi hajji ta inganta sai dai tana da laifi na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yin bulaguro ba tare da muharrami ba sai dai mu san da cewa ba kowa ba yake iya zuwa ya ma wani hajji sai wanda ya taba yi duk wanda bai taba yin hajji to baya dacewa ya je ya ma wani hajji a farko ya je ya ma kansa in ya ma kansa sannan ya je ya ma wani kamar yadda hadisi ne ingantacce an zo miƙati maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wani sahabi yana cewa labbaika an shubruma maza Allah sai ya ce masa man shubruma sai ya ce a kulli aukar ribulli ya ce ɗan uwana ne ko kuma wani makusanci na ne maza Allah ya ce masa a hajjajta an nafsik ka taɓa yin hajji kala la ya ce a maza Allah ya ce masa hujja an nafsika sun hujja an shugurma maza Allah ya ce farko je ka kama kanka haji in ka ma kanka haji sannan kama dan uwan naka shugurma an zo mikati ne maza Allah ya ji shi yana cewa labbaika an shugurma ma'ana yana nihin yi ma dan uwansa shugurma haji maza Allah sai ce masa wane ne ku shugurma sai ce wani dan uwana ne maza Allah ya ce kama kanka haji ka taba yin haji ya ce a maza Allah ya ce to a farko je ka kama kanka in kama kanka sannan kama dan uwanka shuguruma don haka wannan hadisi na tabbatar mana cewa ba kowa ba zai iya zuwa ya ma wani haji sai wanda ya taba yi duk wanda bai taba yin haji to baya dacewa ya je ya ma wani tambayar dan uwa kenan sai ya hakuri insha Allah sai darasi mai zuwa tana da muhimmanci a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala wato muna da cikin baban da kitabul libas baban da ke bayani game da sifa ta tsawon riga da yanda hannun riga ya kamata ya kasance da haramcin sakin wando ya wuce idan sau bayaninmu ya gabata akan hadisi na qais ibn bishir at-taglabi wanda ke faɗa cewa mahaifinsa shine bishir at-taglabi shi ya ba shi labari mahaifin nasa kuma abokin zama ne na abu darda Allah ya ƙara masa yadda shine yake bayanin cewa a birnin dimashq akwai wani mutum daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi sahal ibn al-hanzaliya wanda wannan mutum mutum ne wanda wato ya kasance yana kadaita ma'ana mutum ne wanda iya rayuwarsa shi ya fi son kadaita ya zamanto shi kadai a zaune domin kadan ne yakan zama da jama'a kamar yadda bayani ya gabata idan ka ganshi kamar yadda wato bishir a taglabi yake cewa in ka ganshi kawai masallaci ne zai zo a yi sallah idan an gama sallah zai ci gaba da zama a gunsa ya ringa tasbihi yana ambatan Allah subhanahu wata'ala har a kai lokacin da zai koma ga iyalinsa to shine bishir yake cewa wata rana ya wuce da mu muna wurin abu darda abu darda sai ya ce masa kalimatan tanfa'una wala tadurruk faɗa mana wata kalima kalimar da za ta amfani mu za ta amfanar da mu kuma ba za ta cutar da kai a lokacin nan ya ce masa maza Allah sallallahu Alaihi wasallama wani lokaci ya aika 'yan samami ma'ana tawagarsa ta yaƙi wannan tawaga ta je ta kai hari ta dawo birnin madina bayan dawowarsu sai wani mutum daga cikinsu ya zo ya zauna a majalisin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ke zama a cikinsa shi wannan mutum yana daga cikin wannan tawaga ta yaƙi wanda suka fita suka je suka dawo sai yake faɗa ma wani mutum a kusansa sai ya ce masa laura aita na hinal ta ƙaina na hannuwal ado ya ce da ka ganmu lokacin da muka haɗu da abokan gaba fahamala fulanun wa ba'ana wani ya ringa kai ɗauki akan arna yana halbinsu da kibiya faƙala kuzha minni wa anal gulamul gifari idan zai halba ma kafiri kibiya wato sai ya ce masa kamar rabanka ni ne wane ɗan ƙabila kaza duk kafirin da zai halba ma kibiya sai ya ce masa kamar rabanka ka san da cewa ni ne wane ɗan ƙabila kaza sai ya ce masa kaifata rafi ƙaunihi me kake gani game da wannan fada tashi ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba ma'ana in zai halba kibiya sai ya fada ma arni kamar rabanka ni ne wani ɗan ƙabila kaza shin wannan kalima da yake yi ya yi daidai ko kuma bai yi daidai ba menene ra'ayinka wannan mutum sai ya ce ma'urahu illa ƙadba ƙwala ajiyu ya ce aini ba na zatansa kawai ya ɓata ladansa domin kalima ce wadda ta kunshi alfahari da jiji da kai ubangiji ta'ala ko baya kaunar bawa wanda yake mai alfahari inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakura yace don haka kawai ma urahu illa qad batala ajru yace wallahi ni kawai bana zaton sa face kawai ya ruguza ladan sa kwata kwata baya da ladan wannan jihadi mi za a yi fasami abi zalika akar wani mutum a gefen su a zaune sai ya ji wannan fada da ya fada cewa ai ya bata ladansa shi ko sai ya ce ma a raji zalika ba sa ya ce wannan kalima da yake faɗa ma arne ya ce ni ba na ganin wani laifi ba na ganin wani laifi game da wannan kalima fatana za'a sai suka ringa jayayya da juna shi wannan yana faɗa ai ya ɓata ladansa shi ko wannan yana cewa a wannan kalima ba laifi ba ce ladan shi yana nan hatta sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har aka kai wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji jayayyar da suke wanzan Allah sai ya ce subhanallah mamaki la ba asa an yi ujara wa yuhumad wanzan Allah ya ce ba laifi a yabe shi akan ƙoƙarin da ya yi kuma a sakauta masa da lada an gane ku ba laifi mumini ya aikata aiki na ibada ya sami yaban jama'a akan wannan aiki da ya aikata kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sakauta masa da lada a gobe kiyama anan abinda muke so mu gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya katse musu wannan jayayya ya tabbatar da cewa ladan sa bai baci ba domin shi wannan da ya faɗa yana cewa mun fita jihadi wani in zai halba kibiya ga kalmar da yake kaga yabo ne yake yabansa ne yake to maza Allah ya ce la ba'asa an yuhum an yi ujara wa yuhumad maza Allah ya ce ba laifi wato a ba mumini lada akan wani aiki da ya aikata kuma a yabe shi shine yace fara'aitu abad darda isurrabi zalik sai naga abu darda yana farin ciki yana murna yana jin dadi wato da wannan kalima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da yace ba laifi mumini a ba shi a yabe shi akan wani aiki da ya aikata kuma ya samu sakamakon lada a lokacin nan abu darda sai ya haɗu yana ɗaga kansa yana kallon wannan mutumin yana cewa an ta sami ta zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai da kanka kaji wannan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kunnanka kaji fa ya kulu na amsa ya ce kwarai wallahi da kunni na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka shine yace fa ma zala yu'idu alaihi abu darda bi gushe ba yana maimaita masa shin kai da kanka kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka shi ko yana ce masa ƙwarai da gaske shine yace har ma ya kusa yayi gurhwani akan gwiwoyinsa ma'ana dan maimaita tambaya da yake masa yana tambayarsa shi kuma yana bashi amsa shi ne ya ce kuma wata rana sai ya zo zai wuce da mu abu darda sai ya ce masa kalimatan tamfa'una wala ta duru faɗa mana wata kalima kalimar da za ta amfanar da mu ba za ta cutar da kai ba sai ya ce masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu almunfiqu alal khayli mutumin da ya daure doki yana bashi ci da sha kalbasi yadahu bis sadaqati la yaqbiduha tamkar mutumin da ya shimfiɗa hannunsa ne ba dare ba rana game da yin sadaka kuma baya jimke hannun tsawon dare da yini sadaka yake ba tare da ƙaƙƙautawa ba duk wanda ya rike doki yana ciyar da shi yana shayar da shi tamkar mutumin da ke yin sadaka ne ba dare ba rana iya rayuwarsa sai dai mun yi bayani a baya dokin da aka tanade shi saboda jihadi ko wanda aka tanade shi saboda taimaka ma jama'a wanda yake bukatar a bashi aran abun hawa a bashi je biya bukatarsa shi ake ne sannan kuma sai ya ce sun mamar rabina yawman akar wata rana ta daban kuma sai ya wuce da mu abu darda Allah ya kara masa yadda sai ya koma faɗa masa kalimatan tamfa'una wala ta durruk faɗa mana wata kalima kalimar da za ta amfanar da mu ba za ta cutar da kai sai ya ce masa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ya ce ni'imar rajulu kuraimun asadi manzan Allah ya ce madalla da wannan mutum wanda ake kiran shi da suna kuraim al'asadi manzan Allah ya ce madalla da shi laula ƙulu jummatihi wa isbalu izare manzan Allah ya ce in ba dan tsawon gashin kansa da kuma sakin gyautansa ya wuce idan sau mazan Allah ya ce su ne kawai matsalolinsa amma mutumin kirki kamar wane ai nima ne kawai matsalolin shi wato ɗulu jummatihi sakin gashin kansa da ya ya wuce ka'ida ya saki gashin kansa ya wuri yana zubowa kafada an gane ku idan aka ce jumma shine gashi wanda yake na kai to shi ya saki gashinsa yana zubowa kan kafadarsa irin na mace manzo Allah yace wa isbalu izari da sakin gyaftansa wandansa ya wuce idan sa fa balaga quraiman wannan kalima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da shi labari sai ya cin masa ni za a yi fa akhadha shafratan take yanke sai ya dau wata wuka fa qata biha jummatahu ila udhnayhi yanke wannan gashi nashi na kai zuwa daidai kunnansa ya sa wuka ya yanke gashin ya bar shi daidai kunnansa an gane ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashin kansa yana zubowa daidai shahamatu uzunaihi shi tace wannan fata ta kunne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bar gashin kanshi ya zo daidai nan to dan haka shi da aka faɗa masa sai ya ɗauka mai kaifi sai ya kama gashin kansa ya yanke daidai nan kunnuwansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashin kansa haka ne wa rafa'a izarahu ila ansafi saqaihi sannan ya dage wato gyautan nashi zanan nashi da yake daurawa sai ya janye ya dawo da shi daidai tsakiyar kwabi mun yi bayani a baya a ina yaga cewa inda ya dace mumini ya bar wandansa ya tsaya ko gyautansa shine tsakiyar kwauri ya gani ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani a baya idan ka ɗauka dattawa na da zamani da ya gabata kafin al'adun turawa su mamaye mu za ka ga wanduna na lattijawa tsakiyar kwabri ne kuma wandunansu wanduna ne wanda su ne wanduna na shari'a wanda ake kiransu tumbulaji wandan manya ba wando ba wanda yake matsatse wanda ya bayyana al'aurarka kamar yadda wani lalacewa da komawa da baya na matasa muminai zaka ga wai namiji wai ya sanya matsatsar riga ta fuddo masa ko ina a jikinsa ya rigar kuma bata wuce cibiyarsa ba daidai inda santirkin wandon shi nan take tsayawa al'aurar shi ya sanya matsatsan wando al'aurar shiga ta ko ina a bayyane kuma in har wata mace ta wuce ya ringa zagi yana cewa mata suna fita a tsiraici shi kuma ga ya tsiraitar da kanshi to don haka wannan wando wanda ake kiran shi timbulaji shine wando wanda ya dace wanda mumina ya zamanto wando ne mai fadi wanda ba zai siffanta al'aurarka kuma wandon ya zamanto da gyagge ya zamanto daidai tsakiyar kwabri ku je wajen yan uwanmu waɗannan bugaje in ba waɗanda suka shigo birni ba wanda su ma al'adun turawa suka mamaye su idan ka shiga dajin haka zaka ga wandunansu daidai tsakiyar kwabri zaka gansu da abzinawa da bugaje da sauransu kowanne zaka ga wannan kinsu wandunansu wando ne tsakiyar kwabri mazajensu kuma wando ne irin wannan tumbulaji wanda shine wando wanda ya dace a shari'a to shi ne a nan sai ya ɗage wandon ya yanke shi daidai wato tsakiyar ƙwabri sannan sai bishir yake cewa wata rana sai ya wuce da mu abu darda sai ya ce masa kalimatan tamfa'una wala ta durruk faɗa mana wata kalima kalimar da za ta amfanar da mu wala ta durruka kuma ba za ta cutar da kai ƙala sai yake cewa ko mu koma da baya da dai ai jallabiya ake yi ana kuma jallabiya akan yi ta mai dan fadi amma yanzu an shigo da wani sabon yayi sabon wani stil matasa zaka ga jallabiyar in aka yi ta za a yi ta matsatsa ta matsi jikin shi da kile ke sata ita ma in ya sa ta ta siffanta al'aurar shi bayan shi ko ina ya fito da sauransu kaga wannan ma bai dace ba shine sai yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa innakum qadimuna ala ikhwanikum kusan da cewa lalle ku masu gabatar wasu ƴan uwanku ne ma'ana wannan ana cikin bulaguro ne an kusa isa gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ga wannan ayari abokan tafiyarsa yace innakum qadimuna ala ikhwanikum kusan da cewa ku masu gabatar wato ƴan uwanku ne za ku je ku samu ƴan uwanku manzo Allah yace fa aslihu rihalakum maza Allah ya ce ku gyara siradanku ma'ana kowa ya gyara sirdin dabbash ma'ana a kakkaɓe masa ƙura a gyara zamansa sai ya ce wa asali huli ba sa kuma maza Allah ya ce kuma ku inganta tufafinku ma'ana ku tsarkake tufafinku ku sanya tufafi waɗanda suke kyawawa ba masu datti ba hatta ta kunu ka annakum shamatun finnas maza Allah ya ce har ku zamanto kamar wata farar alama a cikin jama'a wadda za ta bambanta ko a ga cewa jama'a ne waɗanda suke tsabtatattu saboda shi mumini ba a san shi da datti da ƙazamta mumini a tsarkake aka san shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ɗabi'antar da shi akan haka domin ƙazamta da dauɗa da datti yana sanya a ringa kyamar mutum a ringa nisanta shi shi kuma mumini ba abin kyama ba ne duk abin da zai janyo maka kyama ta jama'a to ka nisance shi don haka ana maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato ku gyara siradanku sannan kuma ku inganta tufafin kuma ana ku sanya tufafi waɗanda suke kyawawa shi ne muka yi bayani a baya asalin kasuwar kwalliya akwai gawo daidai fabi na unwala an gane ko na kusan makwantai arewacin makwantai daidai ekwal unwala a nan akwai wani gawo wanda ake kiran shi gawon kwalliya asali 'yan ƙauye waɗanda suke fitowa daga yammacin da magaran kenan idan suka zo nan suke ya da zango su ajiye kayansu su wanke jikinsu a shafa mai a yi kwalliya sannan kuma a iso kasuwa a iso kasuwar dole to a nan inda suke tsayawa su yi wanke-wanken jiki a yi kwalliya a nan mutane sai suke tarar da su suke sayan kayayyakin da suka zo da shi har wurin ya ɗan kankama ana kiran shi wannan gawon kwalliya to kuma da tafiya ta yi tafiya sai aka aune wannan wuri sai ya koma da kwalli sai aka ja kasuwar aka maida ta yamma shine ake kira kasuwar kwalliya an gane ko wannan tarihi muna da sane shi akan wannan asalin ita wannan kasuwa gawon kwalliya ake kiran wurin kamar yadda a nan akwai gawon 'yan muduk shi ma nan suke yada zango a ɗan yi wanke-wanke kafin a isa kasuwar kwalliya shi ne inda aka yi farkakin sai da motoci nan yammacin turbin asali gawon 'yan muduk ake kiran shi da kuma in kai gaba kai yamma daidai likita ta haƙura wanda ake kiran shi shi kuma tudun tallahi ake kiran shi shi ma a nan suke yada zango suna ɗan wanke jikinsu kafin su isa kasuwa to kaga wannan ayi sunna ce da manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bako in ya zo kada ya shiga cikin jama'a da datti yayi kokari ya tsaftace jikinsa kafin ya isa sannan manzon Allah sai ya ce fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wala tafakkush domin ubangiji ta'ala baya kaunar alfasha da kallafa ma kai ayyuka na alfasha akwai mutumin da mutumin kwarai ne to amma sai ya ringa kokarin yaya za a yi shi ma ya koya ma kansa lalaci yana ganin cewa lalaci kamar abin burgewa ne ba komai ya janyo masa haka illa jahilci to don haka ubangiji ta'ala baya san alfasha don haka baya umarni da ita kamar yadda ya ce kuli inna Allah la ya'muru bil fahsha a takaice wannan hadisi bayani ya gabata a kansa hadisi ne wanda yake mai fa'idodi sun wuce a lissafa illa kasancewar fa'idar da muke so mu yi bayani a kanta a cikin hadisin kenan za mu fa'idanci mutum ya ringa ƙoƙarin neman ilimi kuma ya yi ƙoƙari ya nemi wato a yi masa nasiha ga wanda yake da ga wanda wato zai iya galgadinsa ka nemi cewa a galgade ka kamar yadda a nan wato abu darda yake ce masa kalimatan tamfa'una wala ta duruk faɗa mana kalima kalimar da za ta amfani mu wadda ba za ta cutar da kai to don haka wannan yana nuna mana cewa wato mutum wato ya yi ƙoƙari ya nemi ilimi sannan kuma ya yi ƙoƙari ya nemi galgadi ga wanda yake da wato abin da zai iya masa galgadi kamar yadda a nan kenan suka nemi abu da wannan shi wannan sahabi cewa ya galgade su to illa kasancewar a nan abin da muke so mu sani wanda za ka nemi ilimi abunsa ko ka nemi nasiha ya zamanto mutum ne yana da ilimin kuma ya zamanto amintacce ne an gane ku ya zamanto mutum ne wanda yake amintacce domin kasancewar wato mutane sun kasu sun rabu wani za ka same shi yana da ilimi illa kasancewar iliminsa bai yi amfani ba me yasa iliminsa bai yi amfani ba domin son zuciya ya yi katutu a cikin zuciyarsa a kullum shi kawai famar da yake yaya za a yi ya gamsar da jama'a ya faɗa ma jama'a abin da za su yarda ko da ubangijinsa subhanahu wata'ala ba zai yarda da abin akwai wanda kusan haka ne to irin wannan shine ake kiran shi alimul umma malamin jama'a kenan kamar yadda malamai suka kasa malamai kashi uku suka ce malamai kashi uku ne akwai alimu milla akwai alimu daula sannan kuma akwai alimu umma an gane ku akwai alimul milla akwai alimul umma akwai alimul daula akwai malamin malamin addini malamin addini akwai kuma malamin gwamnati sannan kuma akwai malamin jama'a ko ka ce akwai malaman addini akwai malaman jama'a akwai kuma malaman gwamnati a jimilce kenan farko alimul milla idan aka ce malamin addini malamin Allah shine malamai suka ce malamin da ke kokarin yada musulunci a cikin jama'a kokari yake ya karantar da jama'a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk fatawar da zai bada to zai tabbatar da cewa fatawa ce ya bada game da ilimin da Allah ya azurta shi da shi ma'ana ya tabbata abin nan da yake faɗa haka ne hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala bai kula ba da cewa abin da yake faɗa ma jama'a shin ya yi daidai da son zuciyarsu ko bai yi daidai da su ba shi duk ɗaya ba ruwan shi ku yarda da shi ko kar ku yarda da shi duk ɗaya ku yi fushi ko kar ku yi fushi shi dai gaskiya ce ya tsaga to wannan shine ake kiran shi alimul milla malamin addini kenan malamin Allah wanda kawai iya abin da yake hukunci dokoki na ubangiji subhanahu wataala shine in ka masa tambaya zai fada maka kayi fushi ko kar kayi fushi duk daya shi dai ya gaya ma hukuncin Allah subhanahu wataala baya neman yardar jama'a domin neman yardar jama'a haramun ne laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka a kullum ya zamanto wai shi mutum fama yaya wai jama'a su yarda da shi shi abin da yake jin tsoro kar ya faɗa ma jama'a gaskiya wato wai su watsi su ja da baya ya manta da cewa zukatan jama'a gaba ɗayansu suna tsakanin yatsotsi biyu daga cikin yatsotsin ubangiji subhanahu wata'ala na jijjuya su iyayen da ya so kamar yadda aisha allah ikara mata yadda take faɗa mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yuqallibuha kayfa sha aw kama qala manzon Allah yace kusan da cewa zukatan jama'a gaba daya suna tsakanin yatsotsi biyu daga cikin yatsotsin ubangiji subhanahu wata'ala a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tabbatar ma ubangijinsa sifa ta yatsotsi waɗanda suka dace da girmansa mun fahimci me ake nihi da yatsotsi amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yadda yatsotsin ubangiji subhanahu wata'ala suke shi kadai ya sani kamar yadda ya ce mana laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir amma mun yi imani yana da yatsotsi kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana maza Allah ya ce ka kalbin wahidin gaba ɗayan zukatan jama'a tsakanin yatsotsin ubangiji subhanahu wata'ala tamkar zuciya ce ɗaya-ɗaya yana jijjuya su iyayen da yasu to kaga wannan hadisi yana nuna mana zukatan jama'a a hannun Allah suke shi yake jijjuya su iyayen da yaso shi yake sa a so wanda yake son a so shi kuma shi yake sa a ki wanda yake so a ke shi don haka faɗa ma jama'a gaskiya su yabe ka ko kar su yabe ka duk ɗaya an gane ko su yi fushi ko kar su yi fushi wannan duk ɗaya kai dai iya abin da yake kanka ka isar da shi kuma ko sun watse in dai dan Allah kake za su dawo saboda duk mutumin da ya fahimci cewa rufa-rufa kake masa ba ka fitowa fili ka bayyana masa gaskiya to wallahi duk ran da ya fahimci gaskiya to ka tabbata cewa duk wata kima da kake da ita a idan shi to ta zimi wani dan uwa Allah ya sakauta masa da alkhairi yake faɗa mun akwai wani dan uwa almajirinsa ne muridin shi ne yana masa hidima iyayen da ya kamata kafin Allah ya fahimtar da shi sunna da Allah ya fahimtar da shi sunna sai ya kamo hannun shi ya ce hanyar da nabi ita ce hanya ta gaskiya ya ce domin in na kyale ka na ci amanarka kaga wannan shine adalci in ka gane gaskiya wanda kuka ci jahiliya da shi to ka nuna masa cewa fa yanzu rana ta fito karka ɓoye masa gaskiya saboda wani abu da yake meka maka don ran da ya kewaya ya fahimci wannan gaskiya to duk wata kima da kake da ita a idan shi ta zube amma ka fahimci gaskiya ka nuna masa wannan hanya ta gaskiya darajarka da kimarka za ta karu a idansa kuma hidimar da yake maka a da zai lullumka domin ya san kai ne mai san shi so wanda yake na hakika to don haka dai a takaice in aka ce malamin addini ko ka ce al'alimin rabbani malamin Allah mai ƙoƙarin tarbiyyantar da jama'a to wannan kawai iya abin da yake in an tambaye shi zai faɗi iya abin da yake hukuncin Allah ba ruwan shida cewa ka yadda da abin da ya faɗa ko ba ka yadda ba shi wannan duka bai dame shi ba wani lokaci wani ɗan uwa ya zo sai yake ce mun malam na zo in yi maka tambaya tambaya ce akan abin da ya shafi wani al'amari da ya gudana gare shi shi ne sai yake cewa wallahi a wasu malamai na saba wajen sai ce amma abin da na fahimta ya ce wallahi mafi yawan wannan malamai ya ce in ka je kai tambaya kawai tsayawa yake malamin sai ya ga ina hankalinka ya karkata inda hankalinka ya karkata nan zai baka fatawa to kaga kenan wannan yana nuna mana akwai irin waɗannan to sannan na biyu kenan shine ake kiran su ake kiran shi alimud daula malamin gwamnati su malaman gwamnati iya abin da suke a kullum famar da suke su ba gwamnati fatawa wanda za ta yi daidai da ra'ayinta da san zuciyarta abin da kawai hukuma take so to shine za a yi kokari a ba ta fatawa a kan shi ko da a cikin fatawar da za su ba da akwai jirkita alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da akwai canza hukuncin Allah to za su ba gwamnati fatawa daidai da abin da take so to kaga waɗannan kenan su ne ake kiransu malaman gwamnati malaman gwamnati kenan kamar yadda yanzu misali irin waɗannan da ake ɗauka za a zo a yi zama da su a zo a ce za a yi kaza ko a taƙaru bainal adiyan ma'ana wai kusantar da addinai su zamanto ɗaya da kiristanci da yahudanci da musulunci a maida su gaba ɗaya su zamanto addini ne ɗaya cewa wai kowa Allah yake bauta ma saboda ɗan wani abun duniya da ake badawa kaga wannan ra'ayi ne na gwamnati kamar yadda uwayen gidajensu turawa suka sa musu cewa da yahudanci da musulunci da sauran addinai duk ɗaya ne dole a yarda cewa kowanne addini ne kuma sai a samu wasu da sunan malamai za su ringa ƙoƙarin ciro aya ta alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa wannan ra'ayi da gwamnati ta zo da shi so suke sai sun sama masa dalilai ya zaman cewa daidai ne na karanta wani littafi wanda suka masa suna cewa wannan zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a cikin wannan littafi akwai wani babi mai suna baban da suka masa cewa Allah ɗaya addini uku Allah ɗaya addini uku haka baban yake a cikin littafin Allah ɗaya addini uku kenan da aka ce addini uku wasu addinai ake nihi musulunci nasaranci yahudanci sai aka kawo wasu ayoyi na alkur'ani ubangiji ta'ala ya faɗa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum kar ku yi jayayya da mazawwa littafi mazawwa littafi sune yahudawa da yan mushan sai ta hanya wadda take mafi kyau wasu aka ce a nan kaga dalili ne wanda yake nuna cewa kar a yi jayayya da su kowa a bar shi abin da yake yi kuma a kawo ayar da take cikin suratul an'am wala tasubbu allazina yad'una wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighairi ilm ubangiji ta'ala ya faɗa wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi kar ku zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah in har kuka zage su fa yasubbu allaha adwan bighairi ilm su ko sai su zagi ubangijin da kuke bauta ma ba tare da ilimi ba lalle haka ne baya halatta wanda bai san ba uban kimar ubangiji subhanahu wataala bai san shi ba ka zagi wannan kin shi in ka zaga shi ma sai ya zagi ubangiji subhanahu wataala akan rashin sani sannan kuma aka kawo fadar Allah subhanahu wataala walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin ubangiji ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya su la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk wanda ke doran ƙasa gaba ɗaya kowa da yayi imani afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini shin kai ka isa ka tirsasa jama'a har su zamanto mu'minai kina a kawo wannan aya akan cewa baka tilasa wani baka ce dole sai ya musulunta hallo aka ka irin su la ikraha fid din irin su lakum dinukum waliyadi ba komai ba ake nihi a nuna maka cewa waɗannan addinai su ma addinai ne lalle addinai ne amma addinai ne waɗanda ba sa karɓa sunan addini a hakika domin addini ingantaccen addini wanda Allah ya yarda da shi a matsayin addini kuma Allah ya yi alkawalin zai karɓa ma duk wanda ya same shi da wannan addini a gobe kiyama shine addini ɗaya-ɗaya shine musulunci duk wani addini koma bayan musulunci shirme ne da hayaniya in kayi ma aikin banza ka yi taɓaɓɓe sunan kama komar ka wuta kamar yadda alkur'ani ya tabbatar mana ubangiji ta'ala na faɗa wa man yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci ubangiji ta'ala ya ce ba za a karba masa in kiyama ta yi kuma yana daga cikin tafafi wanda makomar su wutacce kuma Allah ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ash-shahid wa raditu lakum al-islam dinan ubangiji ta'ala ya ce na yardan muku da musulunci a matsayin addini na yardan muku da musulunci a matsayin addini don haka musulunci shi kadai ne addinin da Allah ya yarda a matsayin addini duk wani addini kuma bayan musulunci Allah bai yarda da shi bai amince masa ba don haka a can cikin suratu ali imran ya ce inna dina inda Allah islam lalle addini a wajen Allah shi ne musulunci duk wani addini koma bayan musulunci ba addini ba ne a wajen Allah to kaga wanda ya rubuta cewa Allah ɗaya addini uku kenan me yake nihi kenan ya yarda da cewa waɗannan addinai ne wanda za su amfani mai shi a gobe kiyama kenan duk wanda ya yarda da haka ko ya karyata alkur'ani to don haka a nan sharri ne da mugunta mutum ya zamanto malamin gwamnati malamin hukuma ya zamanto kawai in za ka ba gwamnati fatawa za ka ba ta fatawa daidai da son zuciyarta ko da gwamnati ta ɗauke ka a matsayin malaminta ne ta yarda da kai ta amince to ka san da cewa amana ce gwamnati ta dura maka duk abin da za ka faɗa mata ya zamanto gaskiya ne sawa'an za ta so ko za ta ƙi ka fito ka gaya ma hukuma gaskiya domin ita hukumar nan da ta kawo ku a matsayin malamai ta yarda da ku ne ta amince kuma don ku faɗa mata gaskiya ne kar ku mata rufa-rufa kar ku mata rufa-rufa ɗan abin da take ba ku kar ku kalle shi ku kalli girman ubangijin da ya saka muku wannan riga har aka matso ku a fada kenan duk abin da za ku faɗa ya zamanto gaskiya ne ku faɗa ma gwamnati gaskiya in ta yi ba daidai ba ku ne take jin nauyinku an gane ku ku je ku same ta kuna ƙofa buɗe kuna da lokacin da za ku gana da ita ku je ku faɗa musu cewa abu kaza da ake ranka ya daɗe ba daidai ba ne ya kamata a gyara a matsayinmu wakilai ne na al'umma kuma nauyi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya tura mana dole ne mu faɗa maka gaskiya shi gwamnati malamai sukan yi masa nasiha don ba kowa ba yake fitowa ya ma gwamnati nasiha ka fito haka kan titi kana zage-zage a cikin wa'azi kana zagin gwamnati wannan duka ya saba ma karantarwa ta sunna in ma laifuka hukuma ta yi to za a samu malaman da take jin kimar take ganin kimar su take jin nauyin su su za su je su samu hukuma su faɗa mata gaskiya cewa abin nan da aka yi ba daidai ba aka ya kamata a gyara kuma abin da ya kamata a yi su je su gaya ma hukuma su ce ya kamata ranka ya daɗe a yi kaza a yi kaza domin akwai ci gaban al'umma abu ne wanda Allah ya shir'anta to in yin haka ne wannan sunansu malaman addini amma in aka ce kenan abin da muke so mu gane in aka ce malaman gwamnati wanda ba sa faɗa ma gwamnati gaskiya su ne ake ne malaman gwamnati waɗanda suke faɗa ma gwamnati gaskiya wannan sunansu malaman addini malaman Allah an gane ko? kenan masu ban son zuciyar ita hukuma su ne ake nihi ana na uku kenan wannan ulama ul'umma ko ka ce alimul umma malamin al'umma malamin jama'a wanda shi kullum kawai famar yaya za a yi ya faɗa ma jama'a abin da zai yi daidai da su kada su watsi wanda in ya ga abin da kuke so kawai shi zai faɗa muku in ya ga abin da zai fusata ku ɗan ja da baya to sai ya yi ƙoƙari ya kauce ko da zai jirkita aya ta alkur'ani ko hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi bai dame shi ba a shi jama'a yake kallo ko kuma ɗan abin da jama'a suke tattara masa suke bashi shi yake kallo wannan sifa ce daga cikin sifofin yahudu malaman yahudu waɗanda suka canza littafin Allah hukunce-hukunce suka canza suka zo da ra'ayin jama'a da san abin da jama'a suke so shi suke fada musu kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuzuna arada hadhal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradu mithluhu ya'khuzu alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi alla yaqulu ala allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأكلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المسلمين dan haka dan abin da suke samu a hannun jama'a shine suke kallo dan kada ya kubce sai a ki fitowa fili a faɗa ma jama'a gaskiya wallahi wani malamin inda zaka same shi daga kai sai shi zai iya faɗa maka gaskiya abin nan mun san ba daidai bane ba to amma in muka bari ina zamu samu abincin da zamu ci ko kuma in muka faɗa ma jama'a ai fushi za su yi da shi kawai iya abin da yake kar jama'a su yi fushi da shi akwai wata kalima da hausawa suke faɗa suke maimaitawa wa yake tuna da ita idan allah ya soka kowa ma ya ƙiƙa an gane ko kenan ka yi fama ka samu ƙauna ta ubangiji subhanahu wata'ala da yarda shi ba yarda jama'a ba kenan za mu ta hadisin da ya rage a baba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي شنو وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بقرا لم ينظر الله إليه رواه أبو داود بإسناد صحيح wato daga abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uzratul muslim ko izra yasa hamza ki me mata izratul muslim manzon Allah ya ce wandan musulmi ko ka ce gyautan musulmi sai ya ce ila nisfis saki manzan Allah ya ce na tsayawa izuwa tsakiyar kwabrinsa shayi izratul muslim gyabtan musulmi ko ka ce wandan musulmi ila nisifis saki manzan Allah ya ce izuwa tsakiyar kwabri yake tsayawa shin yanzu wanda ya saki wandansa ya yi ƙasa ya zo daidai idan sau ko ya wuce idan sau sai mu ce masa ba musulmi ba? a'a a nan yana nuna mana wandan musulmi wanda yake cikakke kenan kamar yadda ya dace kamar yadda Allah ya shar'anta in dai mutum musulmi ne to iya inda aka san wandansa maza Allah ya ce ila nisfis saki zuwa tsakiyar kwabri shine sunna domin duk wanda ya bar wandansa daidai tsakiyar kwabri to wannan yana da ladan sunna sai ya ce wala haraja au la junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bayn manzo Allah yace ba laifi game da abin da ke tsakanin tsakiyar kwabri musulmi ya saki wandansa da tsakanin idanun sau kenan ba laifi ka sake shi yayu ƙasa inda aka so ya tsaya shine tsakiyar kwabri to ba laifi kana iya sakin wandan naka yayu ƙasa daidai idan sau dole kuma idan sau su bayyana an gane ku dole idan sau ya zamanto a bayyane wannan a matsayin halak kenan mumini zai iya sakin wandansa daga tsakiyar kwabri ya yi ƙasa kenan ya zo daidai idan sau in ka aikata ka aikata halak ba wanda zai zarge ka sai dai jahili sai ya ce fama kana asfala minal ka'abaini manzo Allah ya ce duk abin da yayi ƙasa da idan sau idan ka saki wandanka ya wuce idan sau manzan Allah ya ce fahuwa finnar wannan duduga da gaina ka manzan Allah ya ce in kiyama ta yi makomarsu ita ce wutar jahannama sakamakon duk wanda ya saki wandansa ya wuce idan sau to abin da ya yi ƙasa da idan sau hukubar Allah zai ɗanɗana masa a ranar kiyama za a babbaka waɗannan dugadagai a cikin wutar jahannama shine ya ce fama kana asfala minal ka'abai ne duk abin da ya yi ƙasa da idan sau manzan Allah ya ce fahuwa finnari makomarsa shine wuta a ranar kiyama kenan wannan sakamakon wanda ya saki wandansa ya wuce idan sau ba don takama ba don jiji da kai ba don alfahari azabar da Allah zai masa idan ya mutu bai daina ba to shine za a kona dugadugan a cikin wutar jahannama in an azautar da shi gwargwadon laifinsa sannan a kai shi aljanna idan yana da imani ko mun kankantarsa sai an gane ko sai ya ce wa man jarra izarahu manzo Allah ya ce duk wanda ya ja wandansa akan ƙasa ma'ana ya saki wandansa ya wuce idan sau yana take shi babaran dan takama da jiji da kai lam yanzurillahu ilaihi ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo na jin kai a ranar kiyama bayani ya gabata duk wanda ya saki wandansa ya wuce idan sau don takama da jiji da kai nau'in azaba hudu Allah ya tanada masa a ranar kiyama azaba ta farko Allah ba zai kalle shi kallo na rahama azaba ta biyu ubangiji ta'ala ba zai masa zance zancen da zai faranta masa zuciya azaba ta uku Allah ba zai tsarkake shi game da dattin zunubi azaba ta hudu ubangiji ta'ala ya tanada masa azaba ma'abuciyar radadi amma in haka ne kawai mutum ya saki wandonsa ya wuce idan sau ba don wata takama ba don wani alfahari to sakamakon azabar da Allah zai masa shine zai babbaka dugadugan a cikin wutar jahannama a ranar kiyama wa an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala marartu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa fi izar istirkha faqala ya abdallah irfa izarak فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال القوم إلى أين فقال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم wato ibnu umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa na wuce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi izar istirha yace gyauto na ya sassauto ƙasa zanen da yake daurawa ya sassautu ya rufe idanun sau manzan Allah sai ya ce masa ya abdallah ya kai abdallah irfa izarak manzan Allah ya ce masa ɗage gyautanka ibn umar ya ce farafa'atuhu sai na ɗage na janye sun maƙala sannan manzan Allah sai ya ce da ni zid manzan Allah ya ce ƙara ɗagewa ya ce fa zidtu sai na daɗa ɗage shi fa ma ziltu a taharraha ba ya ce tun lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mun wannan galgadi ya ce wallahi ban gushe ba ina bibiyar gyautona a kullum sai na ga ina daidai inda ya tsaya ba na barin shi wuce ka'ida ta shari'a faƙalar ƙaun waɗannan jama'a wanda ibn umar ke ba su labari sai suka tambaye shi suka ce ila aina a daidai ina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kyale ka da ya ce ƙara janyewa da ka janye a daidai ina ne manzan Allah ya kyale ka bai ce ba ƙara kala sai ce ila an safi saƙai ne zuwa daidai tsakiyar ƙwabri da na ɗage da ya zo daidai tsakiyar ƙwabri sai manzan Allah ya kyale wannan hadisi al'imamu muslim shi ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wanda yana tabbatar mana wando a sunnance shine ya tsaya daidai tsakiyar ƙwabri ko gyautu zanen da ake ɗaurawa kenan ga namiji dole ne a wannan sunna ne ya tsaya tsakiyar kwabri ya saki ya yo ƙasa ya zo daidai idan san wannan halaka ne to wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani a baya shine hadisin da ya ruguza shubhar wasu da yawa daga cikin musulmi waɗanda ba sa kula game da take tufafinsu wanda suke sakin wando yana jan ƙasa wai da da'awar cewa su suna yin haka ai ba don takama da jiji da kai wai domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da ya ga gyabtan abubakar ya sassauto ƙasa ya wuce idan sau manzan Allah ya ce ma abubakar abubakar yana famar janyewa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi irin ukubar Allah ya tana dama mai sakin tufafinsa ya wuce ka'ida ta shari'a abubakar sai yake faɗa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi gyabto na sassautowa yake baya iya tsayawa sai ina bibiyar shi ina janyewa manzan Allah sai ce ma abubakar innaka lasta mimman ya fa'aluhu kuyala kai ba ka yi ne don takama da jiji da kai an gane ko manzan Allah ya tsarkake abubakar ya ce kai ba ka sakin tufafinka ne yana wuce idan sau ba don takama ba don jiji da kai ba kake to he su kafa hujja da wannan hadisi wai cewa manzan Allah ya ce ma abubakar ai ba don takama ba kake sai su ce wai in dai ba don takama ba ne kawai kana iya sakin wandon ka take shi ba komai ba ne ba da yawa daga cikin jama'a ta musulmi kuma za ka samu wai malamai ne ma suke faɗar haka to don haka wannan hadisi shi ya ruguza wannan shubha tasu mi yasa domin nan ibnu umar ya abubakar fa ba da ganganci bane ba fa yake saki ba da gangan bane ba wandan ne zanan ne yake sassabtowa abubakar kuma yana famar janyewa ba barin shi bai da ya sassabto yayo kasa abubakar sai ya kama ya janye shin kai ko janyewa kake kuma kai da gangam ne tela ne ka jefa har ya auna ka kasa ya maka wannan dinki kai kasa aka maka wannan dinki maimakon lokacin da ya auna tsawon ka ce a a tsaya a nan karka yi gaba haka ya zama wajibi ka tsaida shi in ya maka ya wuce ka'ida ka ce mishi a asasi zo yanke idan ba zai yanke maka kai tilawa nawa ke akwai sai ka kai a yanke maka ko ka sa si zo ka yanke ka sa kai ma kai ka lullubce ai ba wani abu bane ba wanda yake na kai ruwa rana abu ne mai sauki ko kuma ka ringa ɗan dibara da hikima ka ringa nan naɗe ƙafar wandan in ya kunce ya yi ƙasa hallo ka sake naɗewa kamar yadda abubakar yake bibiye shi to kaga a nan abin da muke so mu gane abubakar ba da ganganci bai saki kuma tare da haka bibiya yake yana janyewa kuma tare da cewa abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bashi ta zikiya ya tsarkake shi yace kai ba dan girman kai ba kake da takama da jiji da kai kai ko wane ne ya ba da labarin abin da ke cikin zuciyarka cewa kai ba don takama ba don jiji da kai ba kuma a nan ibn umar yana daga cikin masu kyamar duniya masu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi fice daga cikin sahabbai amma gashi ya wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wandan shi ya sassauto manzon Allah bai kyale shi ba cewa ya ibn Umar ya Abdullah manzon Allah yace dage ya dage manzon Allah yace kar janyewa ya janye manzon Allah yace kar janyewa ya janye da yazo daidai tsakiyar kwabri manzon Allah sai ya kyale shi tun daga ran nan ibn Umar yace wallahi ina bibiyar wanduna bana bari ya wuce wannan ka'ida an gane ku wani ma wai zai kafa maka hujja wai wai imani ba a barin gemu ba yake ba a sakin wando ba a dage wando ba yake wai imani a zuciya yake wai manzo Allah ya ce attaqwa hahuna tsoron Allah anan yake to inda a ce tsoron Allah ya samu gu a cikin zuciyarka da ya bayyana da mun ga ka dage wandonka kuma da mun ga ka bar gemu ka'ida in dai akwai takawar a zuciyarka to da wannan karantarwa ta addini ka ɗabbaka ta domin in aka ce taƙawa shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi kwatanta umarni na ubangiji subhanahu wata'ala da nisantar abin da ya hani abin da aka ce kai kai abin da aka ce ka dena ka dena to manzo Allah ya ce kar ka saki wandan ka ya wuce idan sau in ya wuce idan sau sakamako wuta a ranar kiyama kenan inda akwai taƙawa a zuciyarka da ka nisanci haka don haka malamai suka ce kawai shi sakin wando ya wuce ka'ida ya wuce idan sau ainihin shi takama ne kawai ainihin shi takama ne in ma ba kai ba kaɗin kaja ce aka baka karkace a nima a haka aka bani shi tunda an baka shi ya zama mallakar ka dole ka ka masa kuskure ma ka gyara masa fuska ka je a rage maka dole ka je a rage maka kake kai riga a rage ta in ta maka tsawo ko ta maka waɗi kuma shi wanda ba a gyara shi ba wa anhu radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man jarra thawbahu khuyala alam yanzurillahu ilayhi yawm alqiyama faqalat ummu salama radiyallahu anha فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا ولا يزيد فيرخينه ذراعا لا يزيد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وتدقى عبد الله بن عمر الله يقرأ مسيداك فأتشوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man jarra thawbahu khuyala duk wanda ya ja tufafinsa a kan ƙasa don takama da jiji da kai kana ganin cewa kai gayu ne lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyama ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo na jin kai a ranar kiyama in ma Allah ya kalle shi kallo ne na fushi amma kallo wanda yake na rahama ubangiji ta'ala ba zai ma duk mutumin da ya saki wandansa ya wuce idan sau faƙalat ummu salama ummu salama ita ce hindu bintu abi umayya matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ikara mata yadda da ta ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kalima kalima ce ta kashedi da barazana man jarra thawbahu khuyala duk wanda ya ja tufafinsa akan ƙasa dan takama da jiji da kai ma'ana wandansa ya wuce idan sau manzan Allah ya ce lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo na jin kai a ranar kiyama faƙalat ummu salama ummu salama sai ta ce fa kaifa tasna'un nisa'u bi zuyulihinna ta ce ya manzon Allah yaya mata za su yi da gezar tufafinsu yaya mata za su yi da gezar tufafinsu ita a iya zatanta tana ganin cewa kashedi da barazanar ya hada maza da mata don haka take tambaya ta ce ya rasulallahi fa kaifa tasna'un nisa'u bi zuyulihin yaya mata za su yi da gezar tufafinsu domin mata suna sakin gezar mayafinsu yana jan ƙasa qala sai manzo Allah yace yurkhina shibran manzo Allah yace su sake shi dani daya su sake shi dani daya ma'ana bayan tufafin ya sauka kan ƙasa ya rufe duddigen mace to sai ta sake shi ɗani ɗaya ya ja ƙasa in aka ce ɗani shine mutum ya wara tafin hannunsa haka an gane ko haka shine ɗani ɗaya manzo Allah ya ce yurkinahu shibra kenan bayan ya sauka kasa ya rufe diddige manzo Allah ya ce su sake shi dani ɗaya ya ringa jan kasa ummu salama Allah ya kara mata yadda sai ta ce idan tankashifu aqdamuhunna ya rasulullahi in har dani ɗaya ne mata za su saki tufafinsu ya ja kasa bayan ya rufe dugadigai ta ce tankashifu aqdamuhunna ai dugadigansu za su kware su bayyana iska da zaran ta kada za ta ɗage wannan mayafi kuma diddiganta ya bayyana ƙala sai manzan Allah ya ce fayurkhinahu zira'an la yazidina manzan Allah ya ce an musu rangwame in ya sauka ƙasan manzan Allah ya ce su ja shi kamu ɗaya bayan ya sauka ƙasa ya rufe diddiganta manzan Allah ya ce su ja shi kamu ɗaya akan ƙasa manzan Allah ya ce la yazidina amma kasu daɗa akan kamu ɗaya an gane ko? to wani yakan cewa titi da ƙazamta da komai kuma mace ta ringa sakin tufafi a kan ƙasa tana bin titi tana share titi sai mu ce masa matan muminai a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wata mata ta zo ta faɗa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ce ya rasulallahi ni mace ce ce ina tsawaita gezar hijabi na yana jan ƙasa kuma hanyar da muke bi akwai ƙazamta manzan Allah ya ce mata abinda kika ja tufafin bayan na kazamta yana tsarkake shi in ta ja akan kazamta abinda ta ja na bayan shi wanda babu kazamta manzo Allah ya ce ya tsarkake shi to kaga matan jiya matan muminai yanda suke suturce al'aurarsu ita fa anan tsoro take cewa in har dani ɗaya ne mace za ta ja akan ƙasa kenan in iska ta kada diddigenta yana iya bayyana to don haka ita mace a ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da ita da kunya aka san mace tana jin tsoron wani abu na gangan jikinta ya bayyana wani ya gani wanda bai dace ba a ce ya gani wanda su kuma mata a yau suna ganin wayewa ne da ci gaba suna fita a tsiraici shi kan shi wannan ƙin tufafin wata kuskure ma ake mushi ana ɗage shi ana wannan ƙin shi ko kuma wai ka ga mace wai ta sanya hijabi ta sanya har da niƙabi ko ka ce katuwa amma sai ka ga kwabrinta a bayyane da irin wannan kumshi na zamani ta biyo titi da sauransu haramun ne mace mumina ta bayyana diddiganta wani ya gani ko wani bangare na jikinta illa abinda shari'a ta toge ta halitta mata bayyanawa shine fuska da tafukan hannu su kadai ne ya halatta mace ta bayyana wani wanda yake ba muharraminta ba ajinabi ya gani amma daidai da duddigenta wanda ba mijinta ba ba dan uwanta ba muharrami baya halatta ya gani kuma ba yar uwarta mace ba to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni ya bada labari matan da suke fita a tsiraici waɗanda karkatattu ne kuma masu karkatar da hankulan mazaje manzon Allah ya ce irin waɗannan mata ba shiga aljanna ba kanshinta ma ba za su shiga ba cai layi da kullun aljannata wala yajidna riha ba sa shiga aljanna ba sa jin kanshinta kanshin aljanna manzon Allah ya tabbatar mana cewa daga tafiya ta shekara 500 ake yi ake shakar kanshin aljanna to dan haka haramun ne mace ta bayyanar da wani bangare wanda yake na jikinta a takeice wannan hadisi yana nuna mana haramcin jan tufafi yake banta da maza banda mata mace abin da ake bukata ta saki tufafin ta yi rihe dugadiganta gaba ɗaya baya halatta ta bayyana namiji shine iya abin da yake sunna ya bar wandon shi tsakiyar kwabri tare da cewa ya halatta ya dan sake shi ya yi ƙasa ya zo daidai idan sau amma kar ya rufe idan sau balantana ya wuce shi nan ya kamata nan muka zo ƙarshen babin nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk